kyakkyawa da kuma hani a barin mummuna ma'ana ana barana ana laifi kaga ana yi kuma baka hana ba to ne yana sa al'umma in tayi addu'a Allah ya kiyamsa addu'anta abu na gaba shine al-isti'jal fi du'a gaggauta kai addu'a wannan wallahi suna damu nasu gaggauta mutum ya wato ainihin yi addu'an sai ya gaggauta annabi sassan ya ce matuƙar ɗayanku bai gaggauta ba ana amsa mishi addu'a me gaggauta annabi ya ce shi ne ya ce shi fa yana gaba za a amsa mara addu'ar ba sai daina addu'a kina addu'a tana buƙatar naci yawan yi ba in kai yau kawai sai ka ganta yau ba an gane annabi musa malamai suke ambata lokacin da ya addu'a ربي إنك قد آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما ya gama addu'ar Allah ya ce ya amsa amma malamai suka ce sai bayan shekara arba'in suka ga addu'a kuma kun ga yayi kuma Allah ya ce ya amsa amma malamai suka ambata sai da aka shekara arba'in ba a kama Fir'auna ba to kun ga kenan kai ma zaka iya addu'a ba dole ka ganta nan take ba shi yasa karkashin wannan muka ce kasar mu tana buƙatar addu'a Najeriya dan kasa ce wanda shugabannin da suna cinye dukiyar tasu da ta al'umma ne wato ana zalunci iya matuƙa to kun ga kasar nan tana bukatar mu tsaya ta da addu'a to kar ka ce ai kana addu'a kai baka gani a muka ce idan ƴaƴanka suka ci gajiyar addu'a kai nasara idan jikokinka suka ci gajiyar addu'a kai kai nasara amma dai kasar nan irin arzikinta a ce ba wutan nefa ko ba wutan nefa a ce ba asibiti a ce wasu wuraren ba hanya yanzu akwai wata babban lokar gama abinci ba zan faɗi ta ba tana yamma maso maso kudu kudu dinnan ba su da nefa kuma babban gari na an kai ba wuta wasu yankunan in ka je a nan yankunan arewacin najeriya sai ka jiha babba suna shan wahalar ruwa amma ana iya biya mutum dubu da ɗari biyar biliyan kusan nawa su tafi aiki malam ya bude da fadin Allah ta'ala malam yake cewa ya qulu Allahu azza wa jalla fi kitabi Allah mabuwayi madaukaki yana faɗa a cikin littafin shi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin Allah ce ku gaugawa zuwa ga gafara ga ubangijinku daga Ubangiji kuma ku gauga zuwa ga wata aljanna fadin ta fadin sammai da ƙasai Allah ya tanadar da ita ga masu takwa kun ga nan Allah ya umarce mu da gaggawa wa yaqulu subhana sannan Allah yana cewa sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku rigangeniya zuwa ga wata gafara daga Ubangiji ku wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard da kuma aljanna fadin ta kamar fadin sama da ƙasa uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli an yi tanadin ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzon shi wa ya ƙudu subhana Allah maɗaukaki kuma yana cewa fastabiqul khairat ku yi gaugawa cikin alkhairai kina waɗannan ayi da malam ya kawo dukka kwadaitar da mu suke aikin alkhairi kar ka jira yi gaggawa saboda ɗayan biyu ne dukiyar da Allah ya baka ko dai ka kare ka barta ko ta kare ta bi ta barka to yi gaggawa an gane kada sai ka zo mutuwa ka ce rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak ko ka ce ya laitani qaddamtu li hayati an gane ko dukkar kai haka dan in Allah ya baka dama marmazai gaggawa kai amfani da ita fi hadhihi al-ayat mala yace cikin waɗannan ayoyi ya amuru rabbuna jalla wa ala ibadihi al-mu'minin bil mubadarati ila fi'li al-khairat wato ubangijinmu mabuwayi madaukaki yana umartan bayan shi mu'minai da su gaugawa cikin aikin alkhairi kada ka ce saufa saufa saufa zan yi a aikin alkhairi kawai ake an gane yawa yanzu misali ka zo masallaci an ce za a haɗa sola ana neman taimako kana da dubu hamsin a jikinka ko kuma za ka iya ba da ita karka ce sai ka koma gida ka yi shawara zare ka wallahi kana fita ko wani abu zai hauta amma kuma in ka bayar fa Allah ya ce wa ma an faktu min shay'in fa huwa yukhlif abinda kuke cewa Allah zai mai muku da gurbi kana bayarwa ka fita sai ka ga ubangi ta ala bude ma wata harka ya mai maka da gurbi da kuma kari amma dai za ka yi shawara ko ina ba a shawara aiki alkhairi gaggawa ko ake a aikata shi yasa sahabbai ba sa shawara kawai in annabi ya ce a kawo taimako ko ba wanda sai ya je gida zauna da matar shi da ƴaƴan shi kawai gabatarwa yi so da matanka da ƴaƴanka in ka zauna da su za su ce haba alaji in ka ba da kaza ma yayi so da su lissafin su daban naka ne kai aljanna kake tage su kuma abin da aka bar musu suke lissafi sai fa kaɗan daga cikin su wa rabban nabi sallallahu alaihi ashabahu ala dhalik annabi sannan ya tarbiyantar da sahabbansa akan haka din wa wasa nabi sallallahu alaihi almuslimina bi dhalik sannan annabi wa musulmai wasiya da haka din ولذلك ما ليت الشيخ فموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الوصية الثامنة والثلاثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ يوم ما ليت دامي مغانا إن شاء الله تعالى أكون وصية تثلاثين دتكوس تاع النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي وتأتتي وصيته صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يبادروا إلى فعل الخيرات قبل فوات الأوان وقبل نزول الفتن النبي ياي وصية قوة وصية النبي صلى الله عليه وسلم كمسلمين دسي قوقاور aikata alkhairi kafin lokaci ya kure kuma kafin fitintunu su sako kenan lokaci yana iya kurewa kuma fitintunu ma suna iya me suna iya sakowa yaqulu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa badiru bil a'mali salihah ku gaugawa an gane cikin ayyuka na gargadi fitanan ka qita'il layl muzlim tun kafin wata fitina wacce tamkar gutsuren wato ainihin wani dare ne mai duhu yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira mutum zai wayi gari mu'mini zuwa yamma ya ridda wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira ko yammatu zuwa safiya yayi yayi ridda yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya yana sai da addinin sa da wato ainihin wata yar kadara ta duniya ma'ana zamani za a mutane su ta ridda kawai suna barin musulunci ba dan komi ba saboda fitintinin zamanin annabi ya ce to ku gaugawan aiki alkhairi kafin wannan lokacin في هذه الوصية العظيمة ما ليش أولا وصية من جرمة يوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين النبي أنا وصية كمسلمي أن يبادروا بالأعمال الصالحة قبل نزول الفتن سي قوقا والأيوك أنا قال قال كافن ففتن تنوس سقو وقد نزلت ولا حول ولا قوة إلا بالله ما ليش غافتن تنوس سقوكما باب قلبي باب دبارة سيدة تيمكم الله وقبل فوات الأوان سي قوقا كافن لوكة يمي يقول يا مسلم nawa ne yanzu sun samu daman mulki ba su abu ba sai sun zo sauka su ciji yatsa cewar ina ma yanzu za a dawo da su baya su ayyuka na gargari wani garin su bai abin da ya dace a garin su ba to ga yanzu lokaci ya kure masa to yanzu dai kun ga ai campaign yayi so ko nawa ne shekara uku bai muku komai ba yanzu ta hudu ya zo yana ga sauka ne ko ta zarce ne ya zo ya ta muku magiya kun ga fawatil awan qabla fawatil awan cewar nayi kaza nayi kaza ko zan yi kaza duk kuma menene ƙarya ne ranan da kawo ranan za ka yi aiki tukuru yanda ayyukanka ne za su yi maka kamfen ba kai za ka yi wami duk wanda kuka ga ya shekara hudu ya yi kamfen ko to bai aiki ba duk wanda ya shekara hudu ya yi kamfen ko ya je gidan tv ai na yi kaza na yi kaza duk wannan ƙarya ne wanda ya aikin sa yana nuna shi kuma mutane in yace ya isa shekara hudu ma ta ishe shi su za su bai isa ba amma kaga ana kamfen ana kaza ana kaza to wannan kuma mutum bai yi aiki ba shi yasa su ji tsoron Allah 'yan siyasa suna aiki don gobansu, gobansu ta kuriya da gobansu ranar da Allah zai tsaye da su, cewar ka wakilci al'ummar yanki kaza, ka musu alkawarin ruwa, ka musu alkawarin wuta, ka musu alkawarin lafiya, ka musu alkawarin ilimi, duk da ka hau ka cika waɗannan alkawari waqifuhum innahum mas'ulun ta tsaye da bayi sannan wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula ku cika alkawari Allah ce zai tambaye ku game da alkawura amma suna cikawa wallahi sai kaɗan a cikin su fataqulu fanaqulu mala yace muna faɗa lil ladina shagalu bid dunya al faniya ga waɗanda suka shagaltu da wannan ƙararriyar duniyar wa tarakul a'mala salih suka rabu da ayyuka na gargari ba sa yi wa aqbalu ala al ma'asi suka fuskanci sako kai ma za tantazirun mala yace muna tambaye su me kuke dako ne hal tantaziruna illa faqran munsiya talauci kuke jira yazo ya cimma muku ya mantar da ku komi kaga dan majalisa ya koma hawa amalanke lokacin da yake da dama yake taimaki yankin sa yake taimaki al'umma Allah ya masa kuzuhu fa gulluhu tun a duniya an kama shi an daure shi me yasa faqran munsiya yana da dama yanzu gashi yake bada kwangila da talauci ya kama shi shi yake zuwa neman me neman kwangila da ya amfani da daman shi ba auhinan mukriya ko kuma mi kuke dako ne wato wadata mai sa ɗagawa lokacin da baka da shi maimakon ka zo kana sallah kana kaza in kuɗi ya zo ba zai zama kashe galtu da iya kuɗin ba baka manta bauta ba a'a daman da kana talauci ma baka yi bautar ba to kuɗi ya zo kuma shikenan ya sa mutum ɗagawa daman kalla innal insana la yatgha arwa'ahu istaghna أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا دان adam kenan in ya samu kudi sai ya ce an je lahira ma haka ne an gane ko a duniya yana takama ya ce inna ma utitu ala ilmin indi in ya gaina da kudi kenan nawa ne kuma za ku ga yanzu wani in shi gwamna ne ko sanata ne ko kaza ya zagi uban kowa ya taka ko haka yake faɗa amma daga kuma ya zo sauka sai ya zama abin tausayi an ga to tsagawa kenan da yakan yi tsagawa in ya ji shi da mulki ya ji shi da mi da kudi aw maradan mufsida ko mutum yana dakon jinya ne wacce za ta karar da jikinka aw haraman mufnida ko tsufa mai karar da karfi aw mautan mujhiza ko mutuwa kake jira aw dajjal ko dai dujal ne ma fa sharru ra'ibin yuntazar mafi sharrin abin da ake dako kenan aw sa'a ko kiyama kake jira fa sa'atu adaha wa amar wato kiyama kusa take kuma tana da daci sha'aninta akwai girma wa nahnu qad hallat bina ayyamun mubaraka mala yace ga mu wasu kwanaki sun zo mana masu albarka mana lokacin da yake nan khutba din eh yuhibbuha rabbuna jalla wa ala yuhibbu rabbuna jalla wa ala al-a'mal as-salihah fiha ubangiji yana son ayyuka na gargara a ciki ala wa hiya ayyamul ashr min dhil-hijja wadanda sune kwanaki goma na dhil-hijja khutbar yayi ta ne a wadannan kwanaki shi yasa ya ambata يقول في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم النبي نافع هذا ماذا فللم كانكم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام باب وسقانكي wato da ayyuka na gargadi suka fi soyuwa a wajen Allah irin waɗannan kwanaki wannan hutubar ita ce ta ƙarshe kamar yadda na faɗa kuma da kirmalan yayi ta sannan ya taƙaita ta sosai saboda ba shi da lafiya a lokacin da yayi ta wa qad daraba sahabatu radiyallahu anhum arwa al amsila fil mubadara fil mubadarati ila fi'l al khairat mala yace kuma sahabbai su ne suka buga mana ko suka taka mana wato rawar gani wajen mi koyi da su ko misalai cikin gaggawar ayyuka na alkhairai mana in dai an ce a yi aiki na gari ko sahabbai nan take za ka gansu su ne mi a farko farko fafil mubadarati ila al-infaq fi sabilillah mala yace ka kalli gaugawar su cikin ciyar da dukiya a tafarkin Allah ko hatta nabi sallallahu alaihi ashaba wata ran nabi ya kudaitar da sahabban sa radiyallahu anhu akan ciyarwa wa zahaba kullu minhum ila baiti to annabi yana cewa a bada sadaka a kawo taimako kowa sai ya tafi gida wa tasaddaqa bima inda kuma ya sadaka da abin da ke wajen shi wa yakfina fi zalika abubakar as-siddiq mala yace iya abubakar ya ishe mu allazi tasaddaqa bi kulli mali duk dukiyar sa ya kawo ma'ana an nemi taimako nawa ne a asusun sa miliyan 100 200 ya ji ya ɗebo ta gaba ɗaya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai iya wallahi yanzu in kai da matanka da yanka me za su ce Allah ce za su ce ka zari yanzu ka cire dukiyanka ka gina masallaci ka gina gidan mala'ika ka za su ce a wallah wannan ya ta to abubakar ya debo dukiyarsa du ya kawo fa qala lahu nabi sallallahu alaihi sai annabi ya tambaye shi ma abqaita li ahlik abubakar ni kabar wa iyalanka qala abqaitu lahum Allah wa rasula yace na bar musu Allah da manzon Allah ai Allah rayiye ne da baya mutuwa annabi muna tare da shi kuma yanzu to Allah zai jibinci lamarin iyalaina annabi sallallahu ma kuma me matukar yana da shi yaga iyalaina zai taimaka musu na bar musu Allah da manzon Allah duk dukiyar sai kawo waja Umar radiyallahu anhu bi nisfi mali Umar kuma sai ya ɗebo rabin dukiyarsa qala lahu nabi sallallahu annabi yace da shi ma abqaita li ahlik Umar me kamar wa iyalanka qultu mithla Umar yace irin sa ana Umar yace daga ranar nace bazan ƙara rigingeniya da Abubakar ba so da Abubakar cikin sahabbai babu mai ne irin na Abubakar Umar dan yace lokacin annabi da ya nemi taimakon aka nemi taimako an dace ina da kuɗi sai na ce in abubakar kullum ya tsere mai yau sai na tsere masa sai na ɗebo rabin dukiyata ashe abubakar duk dukiyar ya ɗebo kuma baka ji abubakar ya yi tsiya ba annabi sai da ya rantsuwa ya ce mana ƙasa malamin sadaka daga cikin abubuwan da annabi ya rantsuwa a kansu shine wallahi taimako baya kawo tsiya shi yasa a garin nan nan kusa da mu kun san mai taimako kun ga ya yi tsiya akwai mai kuɗin da yana da yawan sake hannu ai bai yi tsiya ba nawa ne kuma ga su da kuɗin kuma a tsiyar suke to shi mai bayarwa ubangiji ta'ala baya sa ya tsiya amma shaidan ne a shaitan ne ya idu kumul fakara wa ya mulkum bil fahsha shaidan ne zai na auditar da ku da talauci amma in hanyar banza ne fa a kwamitin masallaci sun je suna neman ce ko za su haɗa sola nawa ne sola miliyan ɗaya kai har solar miliyan a to zai auna yarsa an gayyato wani mawaƙi shi kuma ya zo ya yi waƙa kafin ya zo ma ya ce sai an ajiye miliyan goma a ku bashi ya zo shi ya ce sai hotel kala kaza kuma in ya gama wasan ya ce za a bashi miliyan talatin ko bashi ya idu kuma alfakar waya mura kuma alfasha shaitan shaitan sai yana muku tsoratar da ku da talauci amma harkar banza ne fa ku je ku ga mawaƙan nan kuɗin da suke buga suke kwashewa akwai wani kwamiti na addini da isa je ɗebo nan kuɗi abun manyan nan wa fil judi wal karam wal itha wajen kuma kyauta da karamci da fifita wani akan kama yakfina fi zalika mawqiful ansari iya wato ainihin wato misali na mutumin Madina na ma'al muhajirina wato wato ko kuma iya rawar da wannan mutanen Madina suka taka game da ko tare da mutanen da suka yi hijira zuwa gare su ya ishe mu hadal ansari radiyallahu anhu ma'a dhaifi sallallahu kuma ga misali na wannan mutumin Madina tare da bakon Annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Abu Hurairah radiyallahu anhu abu hurairah Allah ƙara mishi yadda ake cewa ja'a rajulun ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai faqala sai yace inni majhud ya rasulullah yunwa nake ji ina cikin yunwa ta kama shi tsanani ba arsala ila ba'd nisa'i annabi sai aika wajen sashin matan shi hal indakum min shay akwai wace akwai abinci a kofarta faqalat da aka aika sai tace wallazi ba'atha bil haqq ma indi illa ma sai ta ce wala iya ruwa ne a gida gida annabi sallallahu ya fito iya mine ne iya ruwa thumma arsala ila ukhra annabi sai ya ce aje kofar wancan ma a duba fa qalat aka tambaye ta akwai abinci sai ta ce misla zalik sai ta faɗi irin haka idan ma ta ce wallahi iya ruwa ne ta sa shi radiyallahu anha ta ce ana ganin jindiran wata uku a gidan annabi ba dole tukunya ba ni kuke ci ta ce al aswadani at-tamr wal ma ruwa da dibino su muke ci sai dai annabi yana da makwabta mutanen Madina suna aiko masa kyauta na na nono ko madara amma aka suka yi zaman su cikin jin daɗi da walwala mu amma ka tara komi matan naka ka mata ban ɗaki cikin ɗaki da famfo da AC a ɗakin da kara amma ka ga gina ana ɗosha kullum ji laraba ana ana doke doke ana zage zage gane hatta kulna kulluhunna mithla zalik annabi yana cewa aje kofa kaza aje kofa kaza sai da ya zamo mi duk kofofin da aka je kofofin mata annabi sallallahu alaihi guda tara din nan kowa tana cewa wallahi iya ruwa ne a kofarta na ma faqad sai annabi yace man yudhifu hadha al-laila rahimahullah waye zai sauki wannan bakon Allah ya masa rahama faqama rajulun min al-ansar sai wani mutumi na Madina sai yace gani ya bakin Allah shi ma bai da tabbas kuma akwai abinci a gidan shi faqala limra'ati sai ya dauki bakon nan sai ya je da shi gidansa sai ya ce da matan shi hal indaki shay ya kin dan yi wata dabarar ki ne shi ma bai bada shefa ne bai fita kun dan yi wata dabarar ku ne irin ta kun san iya mu na da suna da hikima ko mu yanzu zaka iya barin kanzo a gidan da kalwa da karago kuma a ce ma ba abinci a gidan kuma ka tashi ba kuɗi kuma bayan da za a yi amma iyayen da ba zai yi ba a tashi ba kuɗi akwai dabaran da za su sai an ci abinci a gida amma waɗannan 'yan zamanin fa ya dai ta shi ko indomi ne a nemo ta tafarfasa maka ba za su iya dabara ba amma da hali wannan kanzo da za a dake shi ya sha daddawa ya sha karago ya sha albasa a marmarce ba a ci shi a sha ruwa amma duk da yanzu babu wannan dabara eh to ka sai ka shi wani abu sabo da baka san shi sai kaga a marmarci an ci duk gidan amma 'ya'yan zamanin nan akwai bukatar iyamu da ta su zaunar da su su musu kos sai na'am qala sai tace la illa qutu subyani sai ba abincin mi ƴaƴana kai ma dama in ka zo bai dai ka nade cikin ka iya na yara ne iya shine qala sai yace fa'allilihim bi shay to lallashe su da wani abu ce da su su dan kwanta mana kafin a gama mi abincin fa idza dakala dayfuna idan kuma bakon mu ya shigo fa asbi siraj in an kai mar abinci yi kokari kaman zaki gyara fitila sai ki kashe ta wa alihi anna na akul ki nuna mar kamar muna cin abinci ne a dan sa kwano da cokali ana dan tattaba kuma wallahi haka suka aka kai wa bako annabi abincin gaba ɗaya na yara yaran aka lallaba su suka yi bacci ya je zai kai masa abinci kafin ya dawo mu suka yi kokari ta ture fitila ta mutu ana ta ƙuririn ƙuririn din kamar ana cin wani abu fa idza ahwa liyakul wato in ya fara zai ci abincin ke sai ki kashe wannan faƙumi ila sirat wato idan ya sunkuya zai ko ya zauna zai ci abincin faƙumi ila sirat ki je zuwa ga fitila hatta tufi ihi ki kashe fitila ƙala annabi wato abu da yake cewa fa akadu sai suka zauna wa akala dhayf sai bakon ya ci abinci falamma asbaha gada ala nabi sallallahu wannan sahabi da gari ya waye kafin ya je wajen annabi har Allah ya tsinka da manzon shi ta hanyar mala'ika jibril ciwar ga abin da ya faru فقال سي النبي يجي قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما ليلى wato Allah yayi mamakin abin da kuka yi wa wato ainihin bakon ku jiya Allah yayi mamakin abin wa anzalallahu tabaaraka wa ta'ala sanan Allah ya saukar da fade shi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sahabbai koda suna fama da yunwa ko to suna iya fifita wani akan su wa man yuqashu hanafsi wanda duk aka kange shi daga rowar ransa faulai kawon muflihun to waɗannan su ne masu rabota yanzu ka kalli kai ne a wannan mawkif din za ka iya misali wallahi sai wanda Allah ji kanshi amma kun ga da suka ɗau rayuwar ba komai ba ina ta wuce da shi ta riga ta wuce sahabin annabi sassan ya fifita bako annabi sassan a kan shi da iyalan shi fa ta'assaw ya ibadallah bis sahaba radiyallahu anhu mallan yace ya ku bayan Allah ku koyi da sahabbai mana فإنهم قوم بادروا بالأعمال الصالحة فرضي الله عنهم mutane ne da suke gaggawa suka yi gaggawa cikin ayyuka na gargari sai Allah ya yarda da su fa qala ta'ala sai Allah yake faɗa game da su was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu an da mutanen wato ansarawa da mutanen da suka yi hijira din nan sabanin su san Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi mala yace as-sahabatu radiyallahu anhum jilun farid kaga wato sahabbai wato wani wato wasu jama'a ne na musamman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi wato Allah ya zabe su domin su abokantaka da annabi shi wa iqamatu dini su tsaye da addinin shi fa darabu lil bashariyati arwa al amsilata fi kulli majalat al khair to duk wani guri na alkhairi to sahabbai ne zaka samu a mi a gaba yanzu kun ga mala ya kawo mana misali na na wannan na me na ciyarwa taimaka isma radiyallahu anhu annabi sallallahu kalla lokacin bi'r Roma wannan rijiyar da Behude ko yake sayarwa ruwa Usman radiyallahu anhu ya saye ta farko ma an ce rabin ta ya saya me ma'ana rabin ta yau ta ka gobatawa Usman radiyallahu anhu ya ce to ranan tasa da ya saya ba ta bisa sabilillah kowa sai ya ɗebi ruwan yau da gobe Behude in ya zo ya zauna yana so ya samu kuɗi bai samu da ya je ya samu Usman radiyallahu anhu a lokacin ma miliyoyin kuɗi ne amma ya saya ba shi kuɗin ya saye ta kuma ya ba da ita fi sabilillah Usman radiyallahu anhu annabi ya ce masallaci yayi kunci ga wannan gonar a sai ta mu hade man. Usman radiyallahu shi ɗaya sai gonar gaba da aka hade. Usman radiyallahu anhu za ta fi yakin Tabuk ba kuɗi ga kunci lokacin ana kan matsi. An gane abinda yana jiya suka ce wai ba sai na faɗa ba ana dai cikin matsi sosai. An gane Usman radiyallahu anhu ya ce ya ɗauki nauyin raƙuma ɗari da mahayansu da abin da su bari a gida da abin komi nasu annabi ya yi addu'a wa Usman ya ce ana ƙara neman taimako Usman ya ce ya ƙara ɗari annabi ya sake mara addu'a ya ce ana ƙara neman taimako Usman rabu ya bawa ya ce ya ƙara ɗaukan ɗari annabi ya ce ma zara Usman ma amila ba da yau duk abin da Usman ya yi yau ba zai cutar da shi ba sai ya tafi aljanna ya ƙara ɗebowa kuɗi mai yawa ya kawo annabi ba a gida ma ya ba ya ce ya ajiye annabi ya zo a bashi annabi sallallahu ya ɗaga ya ga dukiyar ya ga yawan ya ringa yi wa Usman addu'a haka sahabbai suke fatashabbahu in lam takunu mislahu mu ba al'umma mai rowa irin al'umma mu wallahi ɗan arewa ɗan arewa ma ɗan nan yanki yanki masallaci ba babba sai a san dubu uku a sati dubu biyu fa dubu ɗaya fa a nan masallacinmu muna sallah wannan wannan ɗinan unit fa sai ana bi makwabta su kawo naira ashirin talatin da shi za su yi unit ɗin masallaci kuma fa in mun ɓata fa abdurra'u in mun ɓata da fa lokaci ɗaya mun haɗa sola amma me yasa ruwan mu wallahi yanzu nan mutanen da ba mu ba ana faɗa mana nan yarabawa masallacin su wasu list suke na yan masallacin mutum nawa muke sallah a masallacin nan ɗari to ga sunayen mu wannan watan wani ya bada dubun sa wannan wata ya bada dubun sa gashi nan na'am eh babu su anan wannan kalanda ka ga ko komi an ce suna iya ɗaukar nauyin limamin su ya karanta pharmacy ya karanta medicine da kuma asusun masallaci kun ga sun fi mu lafiyar zuciya a taraba to a nan nan kusa sai ka ji in sola ta kai miliya akwai masallaci ina ba da misali ta kai miliya sai ka ji kuwa na a solar miliyan ya za a iya haɗa solar miliyan ya za a ɗan samu wani sako-sako a yi abin da lala har yaushe jama'a ni shi yasa nake faɗa kun ga wanda yake yanki ne yake malinta to ya baya baya da mutane yana abin da zai iya to ita malinta sai da kuɗi malami ya bada ilimi al'umma kuma ta bada tallafin kuɗi kun gane yanzu gashi mun faɗi za a tafi yaƙi ko ana so a tafi jihadi annabi sallallahu a lokacin a baitul malin musulunci ba kuɗi ana buƙatar me kuɗi to in ba kuɗi ta malinta za ta yi kuma wallahi a nan ku je ku gun masu sai da sakon ɗin littafai ku tambaye su shin malamai suna kaiwa littafan su sakon su siyar kuma wallahi malaman da suke kaiwa sai da wannan littafan ko za ka samu majalisun sa mutum ɗari biyar suna iya zuwa su halasta amma ne an tashi a majalisun don Allah ku buga min naira ɗari ɗari sau ɗari biyar idan mutum ɗari biyar da suka halasti majalisun kowa zai zo da naira ɗari nawa ne kuɗin nan jama'a ya kai dubu hamsin bai kai ba nawa zai kai ashirin da biyar dubu na hamsin ne idan mutum ɗari biyar za su zo da nawa naira ɗari ɗari to don Allah za ka cutu idan zama ranar da za ka zo karatun malami za ka tabo da naira ɗari kacal a sati sau ɗaya za ka cutu idan aka haɗa dubu hamsin a raba bi malam a bashi ma rabi a ce kwamitin masallacin a sa da rabi a masallaci masallacin ba zai ci gaba ba amma wallahi ko sati biyu nan naji na siyo sakon ɗin littafi ina zuwa in siyo su kuma wallahi malamai ne wannan ba abin dariya ba ne malamai ne suke zuwa wallahi su kai sakon ɗin littafin su me yasa saboda ɗaliban da suke zuwa su karatu da al'ummar da ake karantarwa ba ta taimako wannan littafin da zan wannan da muke darasin sa kun shi guda ɗaya in ka je kasuwa yanzu wannan ba zai gaza naira dubu goma ba to kuma za ka sa masallaci za su zo su neme ka su ce ka sa mana darasi idan ka sa darasin ko to ba kwandala haka za kana zuwa kana dawa faɗa min littafi ya ƙare ta ya za ka iya sayan littafi wannan datar kuɗi ce littafin kuɗi ne mai da za ka sa a mashin ka zo kai darasin mene ne amma sai ka ga malami ya je darasi an ɗauke wuta ba sola ba inji ya haska da toshila ɗin shi sauro na cizon kamar sai na haka haka ake darasi shi yasa ban da wannan masallacin da wani masallaci a cikin gari ba masallacin da ƙara sa masa darasi a garin nan babu shi na rufe in dai masallacin sa darasi ne wallahi ba zan sa ba sai dai in an yi tsari mai kyau shine za ka sa amma ba zai yi ba komi ba zai yi ba sai an samu malami da ilimi masu hali kuma da ni tallafin dukiyarsu sai karatu ya tafi daidai amma ku je ku ga yankin yarabawa ya ciki Ah. Ah. Ah. Eh. Ah. Kudin shinkafan da suke yankewa. Ok, za su je su yi kodago ne a biya su? Gonan masalashi ne, amma mutanen gari ne za su je su yi aikin. a zo a yi aikin gonar masallaci kun ga iya mu ne nan ba shi yasa albani zari Allah dukan sai yace ko bara fa anan ne ake bara almajirai ce yankin taraba da ina ne adama ce ba sa bara amma mu an kyawaye baran nan gwamnati tana ta hannunka mai sanda ba ma santa ku zo ku yi certificate ku yi kaza ku kuma still kuna cewa za a kashe almajiranta za a kashe karatu ana kashe addinin musulunci bara addinin musulunci ne yaro ya zo ba wanka ba wanki ba takalmi babu gurin kwanciya duk ko ina anguwa su bi su bata muku shi da bayan gari a ce wani addini ne Allah ya shiryar da mu hannunka dai mai sanda ne gaskiya yan garin su gyara su sanda mu irin mu matasa ne masu kuruciya ba za mu biyan da abin da dattawa malaman mu suke ba ba za mu bi wannan layin ba ni insha Allah ta'ala ba baka fata ran da aka ɗebi da banka kai kasuwa ka siya to kuma me yake janyowa ka siya shine in ka ba al'umma dukkan lokacin ka ita ba ta iya da yawa shine malami ya zo ya karanta ya an ce mu wadda zai karanta no zai sai da zai sai mu an ce bukhari zai karanta no zai sai bukhari an ce qurtubi zai karanta no ne tafsirin qurtubi bagawi zai karanta no ne tafsirin bagawi al'umma sai ta sa da'am ba ana malami kadan kadan ungo ungo ba kuma da yake sun rena malamai yan garin sai mutum ya zo ya samu malami malamin kana da bukata da Allah ana faɗa mana eh sai ya faɗa ma kada ka ga mutum mai bukata ai ka ne ka sani amma sai a ce wai malam in kana da bukata ka zo ka lala ka ɗau kuɗi da yawa ka ba mutum mana za ka zakar miliyan ɗari biyu ka ba shi miliyan goma miliyan ashirin mana yadda zai daɗe oh ma da suna ba da dubu biyar ni ma da wani ya sa ni a dubu biyar ɗin sai daina wallahi kuma ya fi tafi nono fari an shaddad ibn al-tayyib wa hadha mawqifun fi talab shahada fi sabilillah Mala ya ce ga kuma misalin su wajen neman shahada a tafarkin Allah, son su je su yi shahada. An shaddad ibn al-hadi radiyallahu an daga shaddad ɗan al-hadi Allah ya ƙara mishi da anna rajulan min al-arab wato wani mutumi daga mutanen ƙauye ja ila nabi sallallahu ya zo wajen annabi sallallahu fa amana bi sai imani da shi wata ba a ya bi shi. Sun maƙala sai ya ce uhajiru ma'ak ya ma cin Allah zan yi hijira tare da kai. fa ausa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam baba sahabi sai annabi ya danka shi ga sashin sahabbai yace su kula da shi falamma kana ghazwa ko gaza ganima nabi sallallahu alaihi wasallam da aka je wani yaki sai annabi ya samo wata ganima fa qasama wa qasama lahu annabi da ya raba sai yace na wannan balaraban kauyen ba ma yana annabi yace to ga nasa fa ba sahabo ma qasama la sai yace na wannan nace su kula da shi suka ce ya dan kora mana tuma kai ne kiyo da awakai to ga nasa annabi yace in yazo ku bashi wa kana yar'a zahrahum yana musu kiwon dabbobinsu falan ma ta ayil arabi dafa'u ilai da ya dawo sai suka bashi cewa annabi ya samu wata ganima an ce gana ka fa qala ma hada sai ce me wannan qalu suka ce qismun qasamahu laka nabi sallallahu alaihi wasallam wani rabo ne annabi ya raba da kai fa akhadahu sai dauko wannan ganimar fa jaa bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai zo da ita wajen annabi sai ya ce ya ce qala ma hada sai ya ce me wannan qala qasamtuhu laka annabi yace na raba da kai ne qala sai yace ma ala hadha taba'tuk ni ban bi ka akan wannan ba walakin ni taba'tuka ala an urma hahuna wa ashara ila halki sai yace na bi ka ne saboda a harbe na anan sai nuna makogoran shi bi sahamin da kibau fa amutu sai na mutu fa adkhul aljanna sai na shiga aljanna mana iya son shahada yasa na shiga addinin musulunci kuma nabi faƙala sai annabi ya ce in tasduqillah yasduqka in ka gaskata Allah a wannan abin da kake faɗa to Allah zai gaskata ka falabisu qalilan sai suka dan zauna lokaci kada summa nahadu fi qitalil adu sai aka kada mikiya domin aje ayyaki fa utiya bihi ila annabi sallallahu sai gashi an dauko shi wato ainihin zuwa ga annabi sallallahu yuhmalu ana dauke da shi qad asabahu sahmun haythu ashara kibiya ta shiga ta nadi shi ta bi ta kanan ya mutu a filin yaƙi da ƙwadon nabi sassalam a huwa huwa nabi ya ce shi ɗin shi ne wanda ɗazu-ɗazun ne yake cewa ka ba ka ba ƙwalu na'am suka ce e ƙwala annabi ya ce sadaka Allah fa sadaka ya gaskata Allah Allah ya gaskata shi kenan kun ga wanda duk ya gaskata Allah a maganarsa da zuciyarsa to Allah zai ne sai gaskata shi yawwa ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya sa fi jubbati allati alayhi sai annabi babbar rigar da yake tare da ita sai masa likafani da ita sun maƙaddamahu fa salla alai annabi ya ajiye shi masa salla wa kana mimma zahara fi salati min salati daga cikin abin da aka ji annabi yana faɗa a wato ainihin yi masa salla shine Allahumma hadha abduk Allah wannan bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilik ya fito zai jihadi a tafarkin ka fa qutila shahidan aka kashe shi shahidi ana shahidun ala zalik Allah na shaida haka kun ga wannan ya gaskata Allah kuma Allah ya ya gaskata shi na'am wallah mala yace eh wallah innahum humur rijal lalle su sune mazaje waɗannan qala ta'ala fi wasfihim Allah yana faɗa game da siffan tasu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alai daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje da suka gaskata abinda suka yi wa Allah alƙawari fa minhum man qada nahba daga ciki akwai wanda ya cika alƙawarin shi wa minhum man yantazir akwai wanda tukunna wa ma baddalu tabdila Allah ce kuma ba su canja ba canjawa wa qala ta'ala fi wasfihim aidan aidan sannan Allah yana faɗa game da siffanta su kuma rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah sahabbai wasu mazaje ne wanda saya da siyarwa kasuwanci ba a shagaltar da su a barin ambaton Allah wa iqamis sala ba a shagaltar da su a barin tsaye da sallah wa ita'iz zakka ba a shagaltar da su a barin bada zakka duk yanda wato neman duniya yake ba a shagaltar da su su manta lahira ya khafuna yawman suna yin haka ne suna masu tsoron wani ne ta taqallabu fihi alqulub wal absar waɗanda zukata da gannai suke jujjuyawa a cikin shi mala yace fa tashabbahu ya ibadallah bi haula'i rijal ya ku bayin Allah ku koyi da waɗannan mazaje allazina darabu lil umma arwa da amsila waɗanda wato an suka bugawa wato al'umma rawar gani ila fi'l khairat zuwa ga ayyuka na alkhairi fi kulli majalat alkhair a dukkan bangarorin alkhairi fa inna tashabbuha bir rijal fala domin koyi da waɗannan mazaje akwai rabauta جعلني الله وإياكم من المتشبهين والمتبعين لسبيلهم ما لا يشي الله يسن يعني ني da ku cikin masu koyi da su kuma masu bin tafarkin su innahu waliyu zalika wal qadiru alayh ma la yace ibadallah ma hiya wasiyatu nabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimina ba'da zalik wace ce wasiya annabi ga musulmai bayan haka hada alladhi sana'rifu fil jumu'ati al qadima yace shine abin da zamu san shi juma'a mai zuwa insha Allah ta'ala in kana fil umri baqiya in Allah da inda sauran rayuwa to sai zama rayuwar babu ne babu saura wannan ita ce hutuba ne ta ƙarshe a rayuwar shi wanda daga ita bai ƙara wata ba jinyarsa ta yi tsanani ya nemi daga ƙasar a masa izinin aikin hajji ya tafi aikin hajji fadan sa ya rasu a can Allah bai yi ba ya dawo Jordan tun da ya dawo akan wuce da shi asibiti ya yi kusan sati biyu zuwa uku a asibiti daga na Allah ya karɓi ran shi wanda mun je duba shi asibiti ne da matata Amatu Raqib yar gidan Malam wata mun je har asibitin da yake muka je duba shi duk da dai ni kaɗai na shiga na duba shi lokacin ma yana da ya kwance Allah ta'ala kuma ya karɓi ran shi muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanshi ya gafarta mishi Allah sanya mishi duk ayyuka da ya a cikin mizanin shi sannan sai matan shi ta ɗora sai da ta ƙarisa an gane ya tsaya a na talatin da da wannan da, da, takwas ta ƙarisa zuwa har na tamanin ina tunani har wasiya ta tamanin gani na haka yanzu wasu yoyi da suka rage wanda za mu saurara duka matan shi ne ta ne ta rubuta kamar yadda muka yi shimfiɗa a farkon darasi an gane kamar yadda na taɓa faɗa mana game da shi wannan malami ɗan asalin shi ɗan masar ɗan masar ne ƙasar masar karatu ya kai shi ƙasar jordan na ce karatu karatu gurin malami ya je wajen muhammad nasiruddin albani ya karatu a wajen shi daga nan shi ma kuma allah ya yi zamansa a nan ya zama babban mai da'awa babban malami a ƙasan masallaci ya rike masallaci masjid Ibrahim da Hajj Hassan a bahiyatul Hajj Hassan majamma al-Janub a cikin Amman ne babban birnin kasar Jordan to anan ya kasance shekara 30 da kusan bakwai yana kutuba a wannan masallaci kun gane kuma sun rike shi da kyau domin yana da matan shi ɗaya da ƴaƴansa sha goma sha wani abu amma kuma mai bai ta gayyara ba haka ya kare rayuwar shi to shine wancan satin ne mana ishara haka suke rike malaman su mu wani yana cewa mu nan yankin malami ba a kyale shi sai an yi fata-fata da shi an gani so saboda ba ma rike malaman yadda ya dace ranar na fara magana akan wani malami limamu ashkom na ce ya tsere la'alla wani suna gan kamar ba tserewa ba wallahi tserewa wallahi da an rike shi da kyau anan wallahi zai tsaya raya gudu to amma masallaci irin wannan da za a gina kuɗi za a kashe irin wannan kuɗin za ka samu misali malami kuma ba a yi wani tanadi ba wanda ake so ya zauna kuma ya raya gurin wallahi gurin ba zai rayu ba ba gurin da zai rayu sai an tare malam an gane kuma mu ne ba ma tarewa ko nan Kano ba haka suke ba akwai wani dan uwa da ya zo daga Kano ba mu kissan shi ya zo daura ya na sa dauran qira'atul ashr da azumi sai ya zo shi kadai ne ya zo yi ta a anguwa suke islamiya islamiya suke a anguwa sai gurin gidan ya musu kadan sai suka tashi a anguwar sai wani alhaji da yake ganin ana karatun sai kwana biyu bai gan shi ba sai sa aka nemo mallan ma sai ya kira shi malam kwana biyu ba ma kallon ku sai shi wallahi gidan da muka kama ne kaɗan sai muka canza gida a daman gidan ba naku bane yace ba namu bane to da Allah an ba matsala ka zo ka same ni mana sai dai ya same shi da ya ya same shi sai shi to da Allah ka ga nan filin nasu yi shi nan ma ina so su siyar mu in ba matsala na gina ma islamiya na baka mana yace a ba matsala yace to gaje ka kawo mun plan ɗin da kake so a gina ma islamiya yace mun yanzu ko wata biyu ko uku da ya wuce na je Kano yace mun yanzu hawa na uku ake a islamiya in ce yanzu in ya gama zai baka ba hannun kowa yace sosai ma kuwa shin mu haka muke tafsiri idan mutum ya gama abokin mu yana tafsiri anan yana zuwa wani kusa ne yana tafsiri a watan bai fi dubu ashirin ake bashi ba akwai malami na ya ce min ya je rufe tafsirin abokinmu a Kano dubu hamsin aka ba shi shi rufe ya je yi shi malamin sannan ya ce min yana darasi irin wannan darasi ya ce akwai wanda yake zuwa ya dan makale shi kawai darasi yake zuwa ji wata nan kawai sai ya kira shi malam ka san kasuwa ka lashe ya ce da Allah ba matsala ma da ta da ya je shi kawai ya je da tsohon maɗishin ɗin sai ya ce ajiye shi ga wannan sabon ka ɗauka ka tafi da shi a nan garin nan nan wancan masallacin cewa aka yi imami akwai kwamiti in ya zo ya darasi ana ba shi dubu ɗaya ‘yan kwamiti ne wani ya ce aikin Allah yake don me za a ba shi a wancan masallacin shi ma aka haɗa kuɗin taimakon tafsiri naira dubu ɗari da an samu da ramadan mi suka ce sai suka ce wai ƙasa za su yasi cikon gaban masallacin aka kai wa malamin dubu ashirin abokinmu ne ya ce ya gode ba ya so suka ce masha Allah mala akwai ikhlasi wallahi ba abin dariya ba ne ba daidai muke tafiya ba in ana so wannan tafiyar ta yi kyau na baya su sha'awan tsari sai an kyautata wanda suke kan tsari amma in banda haka wanda suke ciki in an gansu haka ba daidai ba ko to wallahi ba wanda zai sha'awan tsari yarinya ne ta ce ita ba za ta auri liman ba aka ce me yasa ta ce babanta liman ne kuma ba sa cin abinci sosai ta ce ba za ta aure ni tana da gaskiya me yasa ba a kula da limamin yadda ya dace ba wallahi sai mun gyara kun gane wannan malamin wallahi tsawon shekara 37 da ya a masallaci a nan yake wallahi tun asuba a nan zai asuba a za Allah asar magariba isha kuma 'ya'yansa gaba ɗaya ba wanda ya walakanta shi bai walakanta ba saboda a jikin masallacin a nan gidansa yake kuma gida ne katotan gida duk da shi da ‘ya'yansa ya ishe shi, a nan zai fito ya ja asuba ya koma ya nazarin karatu, kutuba ya ce tirin asabar yake fara rubuta kutuba, har ranar juma'an da zai kuma nazarin ta yake, shi ya sa kutubobi duk wannan abin da na karanto mana da ke ke yi a ran juma'a akan mimbari. Ko yanzu ka shiga YouTube ka rubuta Sheikh Salih bin Taha Abdulwahid Abu Islam, za ka ga yadda yake kutuba cikin nutsuwa kuma dura Ramadan saukan Qur'ani yake mana izu bibbiyu yake yi. sannan darasi kullum yana darasi bayan asuba yanzu akwai malamin da ya sai darasi kullum bayan asuba kuma ya khutuba bayan yayi kullum bayan asuba ran juma'a bayan asuba baya yi bayan asuba din eh zai yi khutuba sannan sai yake mana darasi tsakanin magariba da isha shine maimakon na asuba kai rana asabar an yi darasin fiqhu muna kira mutum 100 muke zuwa amma kowa sai ya karya ya koshe yake tafiya gida shin haka muke rike da malaman wallahi ba haka bane kuma wallahi ba daidai bane sai mun gyara ga dai masallatai burjik amma wa zai raya su shi yasa wani yazo saman bai wuce wata biyu ba malam ga wani katon masallacin mu zamu sa da Allah ka sa mana darasi akwai wani alhaji ya ce zai na bada dubu ɗaya mu kuma kwamiti za mu na bada ɗari biyar ma'ana dubu da ɗari biyar ma'ana shi yana ga sun yi gwaninta in je na musu darasi su bani na wallahi ni ma na ce wallahi kowane masallaci ne a garin nan zan na iya bada dubu da ɗari biyar a sati dai a je a yi darasi ni ma zan iya ba zancen dubu da ɗari biyar bane zancen tsari zancen abin da ake a ɗauke shi da muhimmanci amma in an sake abu haka haka saka kaka wallahi ba zai yi ba tafsiri sai ku ga malaman da duk suke tafsiri dubu biyar ne alaran ma mai fassara dubu bakwai har malam da ya rasu Allah dukan shi haka ake ba shi dubu bakwai alaran ma dubu biyar malam shi ma zai kyauta da dubu bakwai zai iya ba ma ana rama a sati dai kan dubu biyar malami an rama ya tashi da dubu ashirin mai tafsiri ya tashi da nawa nan na faɗa muku tsawon yadda muke jan sallah a garin nan tsawon sallah da muke qiyamul layl da wai- wallahi ban ni da abokina Aliyu Baba ya sallan nan duk da muke ba mai da kayan sallah me yasa zaka zo mutum 200 ka da su sallah amma ba wanda yake tunanin malam ya zai yi sallah wallahi haka muke sallah a nan nan kusa muke zuwa mu ja sallah kuma wallahi sallan ba kayan sallah muke kuma da inda suka ce ko zan goyi masallaci na ce ina da masallaci ne ba na masallaci wallahi ba gori nake ba amma kokawa nake a ƙasan Jordan na ja sallah a wani masallaci Mas- masallacin kulliyar ta wallahi suka kiran bayan sallah cewa ba su ganni ba kwana biyu insha Allah na tafi ziyara suka ce da Allah ina dawo suna nema na wallahi a kudin Najeriya in yanzu ka canja kudin miliyan ɗaya ne da dubu ɗari shida suka bani a wancan lokacin ma kudin mu ma da ɗan kimansa dubu ɗari takwas ne a kudin Najeriya kuma suka ce a je firist ɗin masallaci a ban kaji cikin leda ba mu ce ku yi irin nasu ba amma a kwatanta mana mu fa muna jan sallah ni ma ina ja a shekarun nan wallahi yan kwamitin masallaci ba sannu bare na gode haka za ka kare sallan tarawih da qiyamul layl shi yasa daga wace shekarar nace na daina kuma wallahi na daina yanzu in masallaci ba nawa bane ba ni na gina shi ba wallahi na daina dan sallan tarawih na daina qiyamul layl sai dan ganin dama me yasa ba mu da tsari su su dai din da kuke kallon su a makka da yanda haka rike su haka karatun sai ya tafi daidai kulawa da su ake amma sai ana zagin malamai sun shiga siyasa to ya kuke so su littafan da suka siya na dubu ɗari rika su za su fito su sai da su ko bara za su ko roƙo za su to ya kuke so su malami ya yi siyasa kunci ya yi siyasa ya je gidan ɗan siyasa kunci ya je gidan ɗan siyasa ku tare shi mana idan yanzu aka yi in yanzu aka yi kwamiti shewon to duk wanda zai zo sallan juma'a a masallaci ya zo da naira ɗari biyar ana ba wa neman salari mai kyau ta gaje gidan ɗan siyasa malamai ba su da sha'awar komai wanda yake su zauna su karantar da al'umma amma sai an yi tsari gaskiya ku yi haƙuri na yi maganganu da Allah wani ba zai masa daɗi ba ga iyamu amma dai na faɗa ne don a gyara wallahi in an gyara za a samu canji kuma karatu yanzu yana da tsada yanzu in kace mutum ya fita waje ya karatu ya zo har ya zama malami kuɗi za a kashe mishi in skola zai je ma wahala zai je ya sha duka ya da amma sai ku ga malaman gashi dai sai a hankali gaskiya akwai bukatan a gyara a waiwaici lamarin gaskiya ubangiji ta'ala ba mu ikon gyarawa insha Allah ta'ala nan zamu tsaya zama na gaba sai mu tsora Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم فرج همنا وهم المهمومين واكشف كربنا وكرب المكروبين واقض دينا عنا وعن المدينين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله